الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci da ranar litinin gudu ga watan juma'a hula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 30 ga watan 12 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugun maram na ashekul imamu na hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wani misali idan sallah ta baci idan za a sake sabuwa sai an sake ta da ya kama kwarai domin ta da ikama a farkon sallah sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin sallah wadda tana zaune da gindin kanta na'am tafi inda ita sallar jama'a ana samun ta ne a sababin samun raka'a cikakka duk wanda bai samu ba raka'a cikakka to bai samu ba sallar jama'a don haka kenan matafi idan bai samu komai wato game da sallar limami in ya tashi shi zai yi kasarin sallah amma matukar ya samu raka'a cikakka tare da limami to dole ne zai cika sallah a magana mafi rinjaye na'am ha
الذين هم عن صلاتهم يسرعون اجبهم الذين يؤدون صلاتهم وما القيامه
ban san da shi ba sai dai an bincika na'am wai idan za a hada salloli biyu masu tarayyar lokaci misali a zahar da la'asar ko magarba da isha ikama ɗina wadatarwa ko kuma kowace sai an tada mata ikama abinda yake sunna kowace sai an tada mata ikama kamar yadda hadisi ne tabbatacce jam'in da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a arafa da musdalifa kowace daga cikin sallolin sai da aka tada mata ikama kiran sallah ne ɗaya ake wadatuwa da shi in an yi ɗaya to kowace sai a tada mata ikama saɓani ga malikiya su sun tafi akan cewa kiran sallar biyu za a yi ɗaya za a yi shi a wajen masallaci akan manara ita ce hasumiya na biyun suka ce za a yi shi a cikin cikin masallaci tare da kashe murya amma abin da ya tabbata a sunna kiran sallah ɗaya ta ake ba biyu ba na'am liman ke da alola shi da wurare kuma bayan ya kammala surat al-fatiha ya yi wani sa shi wanda zai sake surat al-fatiha
wai idan limami a wallarsa ta warware ya janyo wani daga inda ka ji limami ya tsaya daga nan za ka ci gaba Kun gane ko idan sallah ce wadda take ce hariya inda ake bayyanar da karatu daga inda ka ji ayar da ya tsaya daga nan za ka yi gaba in kuma misali ba za ka iya gaba sai ka kamo wata sura kai ka kai bayan in ya riga ya karanta fatiha na'am kamar wasu addu'o'i a wannan ya keɓanta ne a sallah ta farilla ba sallah ta nafila ba sallah ta nafila in ka yi tahiyya salati za ka yi salati ibrahimiyya bayan haka kuma duk addu'o'in da za ka iya zauwa da su za ka zo da su amma su waɗancan addu'o'i an sunnanta su ne a sallah ta farilla amma in ka zo da su a matsayin addu'a a sallah ta nafila to ba laifi amma ba a sunnanta ba yin su kenan bayan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a sallah ta nafila darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul buyu kuma mun tsaya ƙarshen wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukunce-hukuncen at-tablis wal hajir at-tablis wato shine ma'ana sayar da dukiyar mutumin da bashi ya lauce shi domin a biya masu haƙƙi haƙƙinsu idan aka ce a tablis shine ma'ana tsiya cewa mai kudi ya zamanto ya tsiya ce babu dukiya kuma ga bashi gane ko bashin kuma ya fi karfin abin da yake hannunsa idan su masu bashin sun yi tsaye haƙƙinsu suke bukata to alkali a lokacin nan sai ya taka masa burki ya haɗa duk abin da ya mallaka na dukiyar ya yi wankaran da ya sayar da ita ya biya mutane haƙƙinsu iya abinda suka samu su karba sannan sai ce wal hajir wato da tsari mai dukiya game da yin tasarrufi da dukiyarsa kamar yadda mutumin da yake ba shi da cikakken hankali wanda yake wawa bai san zafin dukiya ba bai iya sarrafa ta ba wannan ana iya taka masa birki haka shi ma mutumin da bashi ya lauce shi alkali yana iya taka masa birki ya hana shi yin tasarrufi da dukiyarsa kamar yadda wato hadisai sun gabata waɗanda malam ya zo da su a ƙarƙashin baban wanda suke bayani game da waɗannan hukunce-hukuncen wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin kabisa ibn mukharik al-hilali Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasati zan Allah ya ce lalle wato roƙo baya halatta sai ga ɗaya daga cikin mutane uku gane ko ka roƙi cewa a taimaka maka baya halatta sai ga ɗaya daga cikin mutane uku na farkon su manzon Allah ya ce rajulin ta hammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik farkon su manzon Allah ya ce mutumin da wato ya daukan ma kansa wani nauyi ana bin wani bashi kace kai zaka biya ko wata diya ka ɗauki nauyin biya ko kuma kasancewar wani rikici tsakanin jama'a ka yi ƙoƙarin kashe wannan wuta ka ɗauki nauyin Allah ya ce fahallatu lahul mas'ala wannan mutumin manzo Allah ya ce roƙo ya halatta gare shi hatta yusibaha har ya samu abin da ya daukan ma kansa na nauyin thumma yumsik in ya biya sannan kuma dole zai kame gane ko dole zai kame kina anan koda yana da halin biya anan to yana halatta ya roƙi cewa a taimaka masa domin ya sauke wannan nauyi da ya dauka wanda wannan yana daga cikin irin abin da magabata suke yi domin kawo zaman lafiya a cikin jama'a in aka samu wata rigima da abin da ya kama da haka to sukan yi kokarin kashe wuta sai su ce sun ɗauki nauyin abin da ya janyo wannan rikici sun ɗauki nauyin cewa biya to so da yawa mutum zai ɗauki diya ya ce zai biya an kashe wasu mutane ana rikici tsakanin wasu jama'u sai ce ya dauki nauyin biya irin wannan ya halatta gare shi ya je ya roye roƙo ya nemi cewa a taimaka masa domin ya sauke wannan nauyi amma da zaran ya hada wannan dukiya ya sauke wannan nauyi dole zai kame don kada ya mai da abin sana'a sai ya ce wa rajulin asabat huja'ihatu nijtahat ma da wato da mutumin da wato wata musiba ta hallakar da dukiyarsa in aka ce ja'iha wato ita ce musiba samawiya ma'ana abinda Allah yake kaddarawa wanda ke samun wato 'ya'yan itace irin su tsananin sanyi ko abin da ya shafi tsananin zafi ko abin da ya shafi wani kwari ko wata fara da abin da ya kama da haka to shine maza Allah ya ce an gane ko haka nan kenan irin su gobara da take cinye dukiyar mutum ko wani dirmiya ta ruwa ruwa da yake zawa ya hada dukiyar mutum to duk irin wanda Allah ya kaddara masa irin wannan bala'i ya hallakar masa da dukiya to shi ma maza Allah ya ce fa halat lahul mas'ala wato roko ya halatta gare shi hatta yusiba kiwaman min aishin har ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa ya miƙe ta gane ko kenan in aka ce ja'iha abinda Allah yake kaddarawa na musiba kenan wadda take samun dukiya ta hallakar da ita kenan koma wace irin musiba ce in dai ta hallakar da dukiyar bawa to a irin wannan ya halatta ya roƙo ko kuma misali wasu azzalamai dan fashi suka tsare mutum suka karbe masa dukiya to ana yana halatta yi roƙo har ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa na ukun shine manzon Allah ya ce wa rajulin wato da mutum da mutuma wannan kenan duka alal badaliya ne da yace illa li ahadin salasati kenan ai illa li rajulin asabathu faqa wato sai ga na ukun shine mutumin da talauci ya same shi hatta ya kula salasatun min zawil hijamin qaumihi har aka kai mutum uku masu hankali daga cikin jama'arsa ya ake nihi jama'arsa kenan jama'ar da yake rayuwa da su kenan waɗanda ake faduwa ake tashi yau da gobe tare da su wanda sun sani halin da mutum yake ciki aka samu mutum uku daga cikin jama'arsa suka faɗa suke cewa laƙada asabat fulanan faƙa tabbas wato talauci ya samuwa ne Allah ya kare mu sai ya ce fa halat lahul mas'ala wannan mutum shi ma roko ya halatta gare shi har akai lokacin da zai samu abin da zai daidaita rayuwarsa amma sharadi game da mutane uku su zamanto masu hankali ne masu lura an gane ko waɗanda za su lura da yanayin mutum cewa ya canza halin da yake ciki ba na da bane to in har aka samu ya ji mutum ɗaya ya ji na biyu ya ji na uku sun faɗi cewa ba na fa ya shiga cikin wani yanayi to a wannan lokaci ya halatta je ya roƙo ya nemi cewa a taimaka masa har ya kai ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa abin da zai ringa ɗan juyawa don haka a takaice dai wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda ya ɗaukan ma kansa irin wannan nauyi to shi fa ba maganar alƙali ya taka masa mulki an gane ko barin shi za a yi ya je ya ringa roƙo har ya samu abin da zai biya wannan bashin da ya ɗaukan ma kansa don kar a ce shi ma tun da ya ɗauki nauyi jama'a kuma suna buƙatar haƙƙinsu kenan dole shi ma a taka masa birki dukiyar shi gaba ɗayanta kenan a biya su a'a shi wanda ya ɗau wannan nauyi shi ba a ba a tsare shi game da tasarrufi da dukiyar shi barin shi za a yi sannu sannu ya je ya nema in ma roƙo ne zai yi ya je ya yi domin ya sauke wannan nauyi da yake kansa shine kenan makasudin zawwa da wannan hadisi wanda hadisin tuntuni ya gabata a cikin babe wanda ke bayani game da wato yanda ake raba dukiyar zakka za mu tashi babe na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها مؤردين والله لأرمين بها بين أكنافكم متفق عليه وعن أبي حميد السائدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما malam Allah ya ji kansa wato na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani wato game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukunce-hukuncen wato sulhu shi lafazin as-sulh ma'anarsa a larabci shine qat'ul munaza'a wato yanke duk wata jayayya da duk wani rikici da ya kunno kai tsakanin jama'a shine in aka ce sulhu kenan sasanta jama'a kenan sasantawa ku shine wato yanke duk wata jayayya shine kenan malaman loga suke cewa as-sulhu qat'ul munaza'a yanke duk wata jayayya tsakanin jama'a a shar'ance idan aka ce as-sulh shine malamai suka ce mu'aqadatun yutawassalu biha ila muwafaqatin baina mutakhasimaini qata'an lin-niza wato wata kulla alaka ce wadda ta hanyar ta ake saduwa zuwa sasanta tsakanin mutum biyu ko sama da biyu waɗanda suke masu jayayya da juna domin yanke duk wata jayayya da take tsakaninsu kenan kulla wani al'amari ne wanda ta hanyar shi kenan ake saduwa domin haɗa kan waɗanda suke rikici da juna domin a yanke jayayya da take tsakaninsu shine ma'anar sulhu a shari'anci shi kuma sulhu kamar yadda malamai suka yi bayani sun kasa shi ya kai kusan kashi shida farko akwai sulhun da yake kasancewa tsakanin musulmi da kafirai kamar yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi sulhu tsakanin shi da kafiran makka sulhul hudaybiya wanda ya kasance a shekara ta shida da hijira ta mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan akwai sulhun da yake kasancewa tsakanin musulmi da kafiri na biyu akwai sulhu wanda na kasancewa tsakanin ma'aurata An gane ko tsakanin ma'aurata wanda in an samu rashin fahimtar juna to akan zo a yi sulhu tsakaninsu kenan wani dai ya sauka daga kan wani abu wanda yake na haƙƙinsa kamar yadda can cikin suratun nisa ubangiji ta'ala na faɗa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wannan aya tana fa'idantar da mu sulhu tsakanin ma'aurata kamar yadda lokacin da sauda bintu zama'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya mata baya sanda yake mata ba irin na da bane ta gade yana famar rabuwa da ita shine ta ce ya rasulallahi rabon kwana na na yafe maka na yi kyauta da shi ga matarka aisha ni dai abinda nake bukata ka ci gaba da zama da ni domin na kasance a cikin matanka wanda Allah ya tanada maka a aljanna to wannan duka sulhu ne misali mace ta ce to na sauke maka ci da sha ni dai ka zauna da ni ko kuma gida ni zan biya haya da abin da ya kama da haka to wannan duka sulhu ne to shine anan kenan kashi na biyu shine yace sannan kuma kashi na uku wato shine sulhun da yake kasancewa tsakanin jama'a waɗanda suke 'yan tawaye da kuma jama'a wadda take adida shugabanni kenan wanda suka yi mubaya'a tsakanin shugabana suka yi mubaya'a ga shugaba idan an samu wasu sun bujire masa sun yi tawaye sun fito suna yakar jama'a to wannan ana iya kirawo su a zo a zauna a yi sulhu a ji menene suke da bukata sannan kashi na hudu shine sulhu tsakanin wato mutum biyu waɗanda suke masu fushi da juna kamar sun ɗan samu rashin zutuwa to sai a zo a sasanta tsakaninsu kamar yadda a can hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa kullu yawmin tadlu fihi shams ko kuma kulla yawmin tadlu fihi shams ta'dilu bayna ithnaini sadaqa ai fi kulli yawmin a duk yinin da rana ke hudowa idan ka yi ƙoƙari ka sasanta tsakanin mutum biyu waɗanda ba sa fahimtar juna maza Allah ya ce kana da ladan sadaka sannan na biyar ko na shida ko na biyar shine sulhu wato game da wanda aka masa rauni ko aka yi kisa wanda ake sulhu misali a yi afuwa a ɗan rage wani abu daga cikin diya kamar yadda can cikin suratul bakara ubangiji ta'ala ya mana bayani game da cewa in akwai wata diya kenan ana iya yin afuwa ma'ana a yafe diyar ko kuma a rage wani abu daga ciki a can faɗarsa da yake cewa يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون da haka akan iya yin sulhu game da abin da ya shafi kenan wanda aka masa rauni maimakon a ce a yi kisasi a rama iya raunin da aka masa sai a ɗan lallaɓe shi a yi sulhu kenan a bada diya na shida wato shine sulhu wanda ake yin shi domin yanke duk wata jayayya da ta kasance tsakankanin jama'a game da abin da yake mallakarsu da haƙuƙuwarsu wanda shi ne abin nihi a wannan babi an gane wanda galibi in ka ji malamai sun yi babi akan sulhu to suna nihin a katse wata jayayya wadda ta kunno kai tsakankanin jama'a saboda wani abu da suka mallaka ko wani haƙƙi wanda yake kan wani shi ne anan malam ya zo mana da hadisin amr ibn auf al-muzani Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulhu ja'izun bainal muslimina manzon Allah ya ce shi sulhu wato halak ne tsakankanin musulmi a wannan gaba da ya ce ja'izun wato halak ne za mu fahimci cewa shi fa sulhu ba hukunci ba ne ba wanda za a tirsasa mutum a ce dole sai ya yarda da wannan hukunci an gane ko sulhu ne za a muku shi ko sulhu dole sai an sami yarda da amincewa dole kai sai ka yarda shi sai in ya yarda sannan za a yi muku sulhu amma shi in yace a shi fa baya son bai yarda ba da wannan sulhu kawai shi a yi shari'a a bashi iya abin da yake haƙƙinsa to ba za a tilasta shi ba a ce dole sai ya yarda da sulhu tunda a nan caye a sulhu ja'izu shi sulhu wato halak ne ya ce bainal musulmi na tsakankanin musulmi wanda wannan kuma ba yana nuna mana ba cewa kadai ya takaita ga musulmi a'a an keɓanci musulmi da ambato domin duk wani hukunce-hukunce da ke zawa a cikin alkur'ani da sunna muminai ake nihi amma ba dan yana nunin cewa sulhu tsakanin kafirai baya halatta akan yi sulhu tsakanin kafirai junansu da juna kamar yadda ake iya yin sulhu tsakanin musulmi da kafiri shine kamar yadda muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sulhu tsakanin shi da kafiran Qurayshawa a shekara ta shida shine sulhul Hudaybiya kenan koda kafirai ne akan iya sulhu tsakaninsu shine yace as-sulhu ja'izun bainal musulmina ya ce shi sulhu wato halak ne tsakanin musulmi maza Allah ya ce illa sulhan harama halalan wato sai dai sulhun da kenan banda sulhun da ke haramtar da halak au a halla haraman ko kuma sulhun da ke halittar da wato haram duk sulhun da ya kasance a ƙarƙashin shi akwai haramta abinda Allah ya halitta ko kuma halitta abinda Allah ya haramta to wannan sulhu sulhu ne batacce wannan ba a itibari da shi kina duk lokacin da za a yi sulhu a tsaya a yi nazari shin wannan sulhu akwai cin karo da shari'a a cikin shi akwai halitta abinda Allah ya haramta ko akwai haramta abinda Allah ya halitta in dai an samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ta wannan sulhu kwata-kwata baya halatta an gane ko kaga yanzu misali kamar misali wanda suke zaman banza da macen da ba tashi ba suka samu rashin zuttuwa shi yanzu mutum ya zo ya sasanta tsakaninsu kenan sai ma ka yi ta addu'a Allah ya ƙara nisanta tsakaninsu saboda daman zaman kenan ba zama ba ne ba wanda ya dace a shir'ance zama ne wanda yake haramtacce kenan in aka sulhunta tsakaninsu na cewa su ci gaba da zama kenan kaga sulhu ne wanda yake halittar da haram kenan don haka sai a tsaya a yi nazari duk sulhun da za a yi ya zamanto bai ci karo da shari'a ba in dai bai halatta haram ko ya haramta halak to wannan sulhu halak ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa a nan sannan sai ce wal muslimuna ala shurudihim maza Allah ya ce su musulmi suna nan wato akan sharuɗansu ma'ana ai sabituna ala shurudihim musulmi matabbata ne akan sharuɗansu duk sharaɗin da suka yi to wannan sharaɗi yana nan kenan dole za a lazumci sharaɗin idan kuka zo za ku ƙulla mu'amala da mutum ya gitta maka sharaɗi to anan ka tabbata cewa lazumtar wannan sharaɗi da maka ya zama wajibi lokacin da za ku kulla mu'amala ya baka takarda ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza kaza za a yi ko kuma wannan aiki da na ɗauke ka za ka zo daga karfe takwas zuwa sha biyu ka tashi da yamma karfe uku da rabi ka zo karfe shida ka tashi da abin da ya kama da haka to duk waɗannan sharuɗa da aka gitta to dole ka lazumce su shine yace al muslimu wal muslimuna ala shurudihim musulmi suna kan sharuɗansu yace kuma yana daga cikin sharaɗi in za ka yi bulaguro sai ka sanar da ni da duk abin da ya kama da haka sai yace illa sharɗan harama halalan sai dai sharaɗin da ya haramta halak au a halla haraman ko kuma sharaɗin da wato ya halittar da haram kenan in dai sharaɗi ya haramta ma mutum abinda Allah ya halitta masa ko kuma ya halitta masa abinda Allah ya haramta to wannan sharaɗi ne wanda yake batacce kwata-kwata ba a itibari da shi kana iya take shi ka wuce in dai sharaɗin ya haramta halak ko kuma ya haramta halak yanzu misali idan ya zo ya maka sharaɗin cewa to ni fa in ana aiki ba maganar in lokacin sallah ya yi a yanki a ce a yi to kaga wannan sharaɗi ne ba ta ci me yasa saboda sharaɗi ne wanda yake ya halittar da haram me yasa saboda jinkirta sallah gabar lokacin ta haramun ne ko kuma misali yanzu mutum ya sayar maka da baiwa sai ya ce amma sharaɗi karka take ta ba na karka kusance ta ko kuma na sayar maka da wannan baiwa don ka ci gaba da rike ta karka yi kyauta da ita kuma karka yantar da ita to kaga wannan duka sharaɗi ne wanda yake ya haramtar da abin da Allah ya halatta kai da ka rigai ka sayi bai baiwa ita rigai ta zamanto halaliyarka kuma mallakar ka ce kana iya yin kyauta da ita ko ka yi sadaka da ita ko ka yantar da ita wanda wannan yana aukuwa su da yawa tsakankanin jama'a su da yawa mutum zai sayar maka da abu sai ya ce na sayar maka ba don ka saida ba in dai ciniki ya mutu to shi kenan a ran nan ma kana iya sanya shi kasuwa ka saida saboda ya riga ya zama mallakar ka yaya dan ya sayar maka abu kuma zai haramta maka abin da Allah ya halatta maka tunda abu ne naka mallakar ka ne ya halatta ka yi kyauta da shi ya halatta ka yi sadaka da shi ya halatta ka sayar da shi don haka duk sharaɗin da bai ci karo da shari'a ba to wannan sharaɗi dole mutum ya lazumce shi kamar yadda kar mu manta hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Aisha hadisin Barira shine yake cewa kullu shar'in laysa fi kitabillahi yake cewa fa huwa batil wa in kana mi'ata shar'in aw kama qala manzo Allah yace dukkan sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzo Allah yace batacce ne koda ya kai sharadi dare kenan anan in dai sharadi ya ci karo da hukuncin Allah to wannan sharadi ne wanda yake batacce kenan sharadin da yake haramtar da halak ko yake halittar da haram shine kenan yace wal muslimuna ala shurudihim wato musulmi suna kan sharɗansu kenan ai sabituna ala shurudihim matabbata ne akan sharɗansu da suka yi in dai ka yarda da wannan sharadi ka karba to ka tabbata cewa cika wannan sharadi ya zama wajibi a kanka illa sharɗan harama halalan aw ahalla harama sai dai sharaɗin da ya haramtar da halak ko kuma ya halattar da haram don haka ai so da yawa in za a ɗauki ma'aikaci aiki akan bashi takarda wadda ta wadda ta kunshi dokokin wannan aiki ya karanta ɗaya bayan ɗaya ya karanta ya ga dukkan sharaɗin da suke ciki kenan sharaɗin da ya san zai iya karɓa ya sanya hannu wanda ya san ba zai iya karɓa ba to kuma ya yi bayani amma in aka meka masa gaba ɗaya ya karɓa to wannan ya nuna cewa ya yarda ya amince da dukkan waɗannan sharaɗa sai dai ko daga baya in dai ya ga sharaɗin ya ci karo da hukuncin Allah ya halatta haram ko ya haramtar da halak to anan yana iya sanya kafa ya shure wannan sharaɗi idan ya haka bai saba ma Allah bai saba ma manzansa ba al-imamu tirmidhi shi ya rawaito wannan hadisi kuma ya inganta shi wa an karu alaihi malamai sun masa inkari akan inganta wannan hadisi ɗaya shine malam yace li anna rawiyahu kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf ubay domin marwaycin hadisin shine kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf da'ifi ne a gun malaman hadisi don haka al-imamu shafi'i ya karyatar da shi cewa makaryaci ne al-imamu ahmad ko ya watsar da wato lamarinsa balma a wata fada al-imamu shafi'i da al-imamu abu dawud ca suka yi huwa rukunin min arkanil kadhib wani gimshiki ne daga cikin gimshikai waɗanda suke na ƙarya to amma malam ya bashi uzuri anan yace wa ka annahu tabarahu ka ce al'imamu turmizi da ya inganta wannan hadisi ya lura da yawan hanyoyin da hadisin ya zo domin ya zo ta hanyoyi waɗanda suke da dama don haka ibn hibban ya inganta hadisin amma riwaya ta abu huraira don haka shek nasir albani allah ya ji kansa a cikin littafinsa irwa'ul galil ya inganta wannan hadisi domin yana da shawahid da mutaba'at a takaice dai hadisi ne sahihi abinda hadisin yake fa'idantar da mu halaccin yin sulhu tsakankanin musulmi da ma waɗanda suke ba musulmi ba game da wato mu'amala ta cinikayya tsakankaninsu idan an ɗan samu rashin zutuwa an gane ko matukar sulhun bai halatta haram ko ya haramta halal kenan duk lokacin wanda dama a harka ta cinikayya saye da sayarwa so da yawa akan samu wato rikici tsakankanin jama'a don haka kenan galibi malamai suke kawo baban sulhu a cikin kenan kitabul hudu sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu halaccin yin sharɗa game da wato mu'amaloli da suke kasancewa tsakankanin jama'a kuma duk wanda ya gitta sharɗa idan kuwa ƙulla mu'amalar da shi dole ka lazimci waɗannan sharɗa da ya maka zan ɗauke ka misali aiki ka ringa tsare mu wannan shago daga safe zuwa yamma a duk ƙarshen wata zan baka kaza amma kar ka ba da bashi in za ka ba da bashi sai da sanina kuma kar ka yi kaza kar ka yi kaza to duk waɗannan sharuɗa da ya gita maka ya zama wajibi ka lazimce su baya halatta ka aikata wani abu abin da ya gita maka sharaɗi sai da izinin shi an gane ko amma in ya ce to ko lokacin sallah ya fa karka rufe mun shago ka tafi sallah to a nan wannan sharadi kana iya take shi saboda sharadin kenan ya halittar da abin da Allah ya haramta domin jinkirta sallah gabar lokacin ta haramun ne kamar yadda bayani ya gabata kenan ko kuma misali mutumin da ya sayar maka da kaya ya ce karka sai da ko ya sayar maka da baiwa ya ce amma karka kusance ta ko ya sayar maka da misali keke ko babur ya ce karka hau kaga wannan duka sharaɗi ne wanda yake ya ci karo da shari'a sannan hadisi na gaba wato hadisin abu huraira allah ikara masa yadda yake faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna jarun jarahu an ya gariza khashabatan fi jidarihi manzon Allah ya ce kada makwauci ya hana makwaucinsa kafa kurinsa ko azarar shi fi jidarihi wato akan katangar shi idan makwaucinka ya buƙaci wato tullo suranka domin ya kawa wato kurin shi ko kuma ya ɗora azarar shi maza Allah ya ce karka hana shi lafazin khashaba shine kuri ko kuma ka ce azara kamar yadda jam'unsa shine khushu kamar yadda can ubangiji ta'ala yake siffanta munafikai ka annahum khushuhum musannada shine yace la yamna ajarun jarahu kar makwabci ya hana makwabcinsa an ya gariza khashabatan fi jidarihi wato kafa wato azararsa ko ka ce kurinsa fi jidarihi jikin katangarsa thumma ya kudo abu huraira ta radiyallahu anhu sannan abu huraira sai yake faɗa ga jama'ar yake cewa mali arakum an hamu rudi ya ce me yasa na ganku kuna bujire ma wannan sunna ya ce wallahi la armiyan na biha bai na aknafikum ya ce wallahi sai na jefa wannan sunna tsakaninku ma'ana kowa sai ya san da ita a wata riwaya a wani wata wata riwaya yakan zo baina aktafikum baina aktafikum lafazin aktaf jam'i ne na katif shine don haka al-imamu al-khattabi Allah ya ji kansa da ya kalli wannan riwaya baina akta- aktafikum shine sai yake cewa wai in har jama'a ba su karɓi wannan hukunci ba su yarda da shi ba to abu huraira yana faɗa ne yana cewa ko da akan kafaɗar ku ne sai na ɗora wannan kuri da azara ko kuna ko kun so ko kun ki in ka hana a ɗora akan katangarka to akan kafaɗar ka za a ɗora domin abu huraira allah ya kara masa yadda lokacin da yake wannan bayani a lokacin nan shine matsayin wato gwamna a birnin madina an gane ko lokacin kenan marwan ibn al-hakam a lokacin nan ya maida cewa abu huraira allah ya kara masa yadda wato shine khalifarsa kenan a lokacin da shi marwan ibn al-hakam yana matsayin gwamna a birnin madina yana matsayin kenan shine shugaba a birnin madina wanda abu huraira ko shine kamar khalifarsa in baya nan kenan shine matsayin khalifarsa na'ibin gwamna to shine abu huraira sai yake fada ma jama'a wanda kuma jama'ar da yake musu bayani domin galibin su dai ba sahabbai bane sun jahilci ita wannan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa bai ya halatta makwabci ya hana makwabcinsa kafa azara a jikin tsoron shi ko katangar shi in yace zai tullo kurin shi jikin ɗakinka ko zai ɗora azara to bai ya halatta ka hana shi to shine a lokacin da shi abu huraira yake faɗa musu kamar yadda yake cikin riwaya ta al'imamu abu dawud da ce fa na kasuru usabu sai suka sunku ya kai kowa ya shiru ya kyale a riwaya ta al'imamu ahmad lokacin da yake ba su labarin wannan hadisi shine yace ba'aba'u ru'usahum sai suka ringa gyada kai kowa yana girgiza kai yana ganin cewa al'amarin da ya girmama a ce kawai haka mutum ya tullo tsoronka ya kafa kurin shi to da ya ga cewa kamar abin da ya musu nauyi kamar dai ba su gamsu ba shine sai yake cewa mali arakum an hamu ridi ya ce me yasa na ganku kuna bujire ma wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa daga kuna bijire ma wannan hukunci sai yake cewa wallahi la armiyan nabiha yace wallahi sai na jefa ta wannan karantarwar sai na jefa ta baina aknafikum wato tsakankaninku an gane ku baina aknafikum tsakankaninku ko kuma baina aktafikum wato saman kafadunku kenan sai na tilasa muku domin duk abin da aka dora maka akan kafadarka kenan ya zama tilasa akan ka nauyi ne don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna cewa bayya halatta makwabci ya hana makwabcinsa wato kafa kuri ko azara wato akan suran shi ko katangar shi in ya nemi cewa ya dora shi makwabcin ya hana to a nan alkali sai ya tirsasa shi dole ne in makwabcinka ya buƙaci cewa zai tullo suranka ya sanya kurin shi ko zai dora azarar shi ka hana shi to a nan in ya je ya faɗa ma hukuma dole hukuma za ta tilasa ka to a nan ana ma maganar kuri ko azara ina lokacin da shi makwabci ya nemi cewa katangarka yana buƙatar zai ɗan ɗora ya raba ɗakin shi a jiki kaga bai halatta ba ka hana shi in dai ka tabbata katangar taka babu wata illa da za ta yi to bayya halatta ka hada shi wanda wannan fa bai ma takaita ba akan abin da ya shafi dora azara ko kuri duk wani abin da makwabcinka ya bukata domin zai yi amfani da shi wanda kuma babu wata cutarwa game da kai to anan bayya halatta ka hana shi kamar yanda al-imamu malik ya rawaito hadisi da dangane ingantacce akwai wani ana ce masa abdullahi ibn khalifa lokacin da muhammad ibn maslama ya nemi cewa yana buƙatar zai dan keta wata il korama a cikin gonar shi haka misali ta dan bi zai dan yi rami ruwa ya ringa bi kenan domin ya isa gonar shi sai shi ya hana shi a lokacin nan sai je ya faɗa ma umar umar sai ya nemi abdahab ya ce ka bar shi man yayi sai ya ce a ai ba zan bar shi ba umar sai ya ce wallahi la yamurran bihi walau ala badinika ya ce wannan korama ya ce wallahi sai ya ja ta koda akan cikin ka ne sai an ja ta ko akan cikin ka ne to don haka a nan abinda muke so mu gane yau makwabci ya kasance ruwan gidan shi na wanke-wanke da sauransu babu ta inda zai ja tiyo ya binne dole sai ya bi ta cikin gidanka to bayya halatta ka hana shi kar ka bar shi yayi wani katar rami yayi ta tara gwalala a cikin gida kullun ana wahalar kwasa a nan ka ba shi damar yadda zai binne dogon tiyo tun daga cikin gidan shi ya fito can in ya so can waje ya je ya rami musamman ma ruwan damuna ruwan damuna wanda kasancewar idan ka ɗauki tsarin gidaje a wancan lokaci wanda har yau ma akwai ruwan gidan wane sai ya bi ta gidan wane sannan ya bi ta gidan wane sannan ya bi ta gidan wane sannan ya fita titi sannan kuma ya je inda zai tafi to amma sai an kawayi gari mutane wannan ilimin gudadin ruwa sai mutum ya liƙe ta wai ruwan gidanka kar ya bi ta gidan shi me yake nihi kenan ruwa ya cika gidanka gaba ɗaya ku hallaka kai da iyalinka wallahi su da yawa ana samun wannan fitina to don ruwan gidan makwabci ruwan sama ya bi ta gidanka ya fita menene ya rage naka shi ma na gidan mutane nawa ya shigo gidan shi yanzu in ka ɗauka duk gidajen da suke nan wajen tun daga wancan titin ruwan gidan wane zai shigo gidan wane ya shigo gidan wane ya shigo gidan wane sai ya bi ta nan sannan ta wancan titin yake fita lokacin muna yara akwai irin wannan hanya ta ruwa in ma za mu fita wancan titi ta cikin wannan magudadar muke bi muke fita maimakon sai ka kewaya wancan titi in ka fita wannan lungun ta cikin magudada za ka shiga wannan gida ka shiga wannan gida sannan ka fita ta can to toshe irin wannan kofa ta wucewar ruwa haramu ne duk abin da makwabci ya bukata na wani amfani wanda babu wata cutarwa game da kai to bai ya halatta ka hana shi in ka hana shi in ya je ya faɗa ma hukuma hukuma dole za ta tirsasa ka domin hakkin shi ne shine a nan kenan kar mu fahimci cewa abin ya takaita akan abin da ya shafi kuri ko azara yanzu yau in makwabcinka ya ce wannan katanga taka da Allah ina buƙatar zan ɗora ɗaki to baya halatta ka hana shi ya ɗan ƙara ɗora birgi ɗaya biyu uku in ya so ya raba ya rufe ya yi nashi in ya nemi cewa ya ɗora kurin shi ko azarar shi to baya halatta ka hana shi wannan abu ne wanda yake wajibi dole ka yarda ka amince in baka yarda ba ka amince to hukuma tana iya tirsasa ka dole ka bashi wannan hakkin shi ne ba ma wani izinin ka ba wannan na ya faɗa maka wannan yana daga cikin kyautata mu'amala amma in ya nema to bai ya halatta ka hana shi shine yace wato la yamna ajarun jarahu kenan kagar la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yamna ajarun jarahu yace kar makwabci ya hana makwabcinsa an yagriza khashabatan fi jidarihi wato da zai kafa azararsa ko kurinsa fi jidarihi a jikin katangarsa wanda kar mu manta haƙƙin makwabci akan makwabci haƙƙi ne mai girma kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu manzon Allah yake cewa jibrilu alaihi salam bai gushe ba yana mun wasiya game da cewa in kula da makwabci na in kyautata masa yace wallahi har sai da nayi zaton wato zai sanya ma makwabci rabo a cikin dukiyar makwabcinsa in Allah ya masa rasuwa ya ce wallahi sai da na yi zaton cewa in mutum Allah ya masa rasuwa in za a raba dukiyar shi ta gado in za a raba gadon shi to makwabta su ma suna da kaso sai an hudda rabansu an ba su ya ce sai da na yi zaton cewa zai sanya ma makwabci rabo a cikin dukiyar makwabcinsa saboda girman haƙƙin da yake na makwabci a kan makwabci shi ne ce layam na ajarun jarahu kar makwabci ya hana makwabcinsa an ya gariza kashabatan fi jidari wato kafa kuri ko azara fi jidarihi a jikin bangonsa ثم يقول أبو هريرة سنا أبو هريرة الله يكرم سيدا na faɗa lokacin da yake faɗa ma wannan yake faɗa ma jama'a wannan sunna ma'ana wannan karantarwa abinda muke nihi da sunna ma'ana hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna nihi sunna ba sabanin farilla shine yake faɗa yaga suna girgiza kai suna ganin abin ya girmama a kansu domin sun jahilci wannan karantarwa sai yace mali arakum an hamuridi yace me yasa nake ganin duk kun bujire ma wannan sunna kowa yana girgiza kai sai ya ce wallahi la'armiyan na biha bai na aknafikum ya ce wallahi sai na watsa ta tsakaninku kowa sai ya sani wanda ma bai sani ba sai ya sani wanda wannan gaba tana ƙara fa'idantar da mu in jama'a sun jahilci karantarwa ta addini to abin da ya dace a yi ƙoƙari a watsa ta kowa ya sani ko da suna inkarin abin to a fito a bayyana kowa ya sani in ɓoye-ɓoye ake ma addini ya isko mu a yau ubangiji ta'ala shi ya umarci manzansa da lokaci ya ce masa fasu da abi matu umar bayyanar da abin da aka umarce ka wa ari da anil mushrikin kau da kai game da mushrikai duk abin da suke maka na tsangwama da musgunawa manta da su kai dai aikin da aka sa ka ci gaba da yi don haka shine yace la armi yan nabiha baina akanafikum yace lalle ne sai na yada ta tsakaninku wannan yana fa'idantar da mu kokarin yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mutane za su ringa inkarin abu sannan wato hadisi na gaba hadisin abu humaid as-sa'idi Allah ya kara masa yadda na faɗa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya hillu limri'in an ya akuza a sa'akihi bi gairi ɗibi nafsin wato yake cewa baya halatta ga mutum wato ya ɗau sandar ɗan uwansa ba tare da daɗin ransa ba daidai da wannan sanda a sai sanda dai ba sayanta ba ake a irin wancan lokacin ko kuma mu ce a ƙauye ba saya ba ake zuwa za ka yi kai maka kare to daidai da wannan sanda ko wani kirho wanda yake na ɗan uwanka bayya halatta ka ɗauka ba tare da daɗin ran shi ba in dai ba shi bai baka ba da izinin shi ba to bayya halatta ka ɗauka ibn hibban da alhakimun ne saburi su suka rawaito wannan hadisi a cikin ingantattun littafin su a wannan hadisi abin da yake fa'idantar da mu haramci game da dukiya ta musulmi ko mun kankantar ta wato sai da daɗin rai duk abin da yake dukiya ne na musulmi to baya halatta ka ci sai da daɗin rai kamar yadda akwai hadisai da dama waɗanda suka zo wanda sun kunshi ma'anar wannan hadisi na cikin sahihai hadisin umar allah ya kara masa yadda yake cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la ya hadu banna a hadu mashiyata a hadin bi gairi izini manzon allah yake cewa kar ɗaya ya tatsi dabbar ɗaya ba tare da izinin shi ba ka tatsi dabbar wani ka sha nono ba tare da izinin shi ba manzon allah ya ce bai ya halatta haka a cikin wani hadisi wanda na cikin asunan na al'imamu bai haƙi maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa la ya akuz a hadukun mata a kihi la'iban wala jihadda kar ɗayanku ya ɗau kayan ɗan uwansa da wargi ko kuma da gaske an gane ko ka nuna masa wai don ka isa ka ɗau kayan shi don dai ba abin da zai iya faɗa wannan haramu ne baya halatta in har kana bukata ka nema ya baka da wargi ko da gaske bai ya halatta ka dauki abin da yake dukiya ta dan uwanka dole sai da dadin rai ka nemi cewa ya baka in ya baka to fa lillahi alhamdu in bai baka ba to bai ya halatta ka dauka dan haka dai a takaice shi cin dukiya ta musulmi sai da dadin ran shi in ma ya kasance ta hanyar cinikayya ce mu'amala ce ta cinikayya kuka yi kamar yadda Allah ya faɗa يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم sai in ya kasance ta hanyar kasuwa ce wanda kun kulla ta akan yarjejeniya tsakaninku ko kuma shi ya ɗauka ya baka a matsayin kyauta ko sadaka to amma haka kawai ka ɗauki dukiyar ɗan uwanka yan uwantaka a nan abinda muke so mu gane yan uwantaka ta musulunci kuma abun bai takaita ba ga musulmi ko wanda ba musulmi ba ne bai ya halatta ka ci dukiyar shi sai da daɗin rai shi sai in shi ya ɗauka ya baka don haka kenan asali game da dukiyar musulmi haramu ne kenan sai da daɗin rai shi kuma wannan ijma'i ne na malamai domin can a hadisi ingantacce manzon Allah yana faɗa kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu dukkan musulmi wato dukiyarsa da jininsa da mutuncinsa haramun ne akan dan uwan shi musulmi babul hawalati wa daman an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أحيل فليحتل وعن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي رجل منا فغسلناه وهنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطا خطا ثم قال أعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي بإسناد ضعيف wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin alhawala in ma ka ce alhawala bi fatihil ha kama ha'un kin fataha ko kuma ka ce alhiwala idan aka ce alhiwala ko alhawala wato a hausa shine ake cewa juya kenan shine larabawa suke faɗa ta hawwaltu min makanin ila makanin kaza ma'ana na juya kenan daga wuri kaza na koma gu kaza shine kenan alhawala bi ma'ana alintikal wanda a shar'ance idan aka ce alhawala shine malamai suke cewa wato shine tahawwulul haqqi min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaihi ko kuma intiqalu dainin min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaihi shine juye ko kuma ka ce gani ma'ana shine wani haƙƙi wanda ya zama wajibi a kanka kenan ka juyar da wannan haƙƙi zuwa kan shi wanda aka masa gani misali ina binka wasu kudade kamar jika goma sai ka ce da ni wane kudin da kake bi na in ka yarda ka amince zan hada ka da wane shi ya biya ka lokaci kaza ka je gunshi shi ya biya ka imin aiki kaza amma zan hada ka da wane wane shi zai biya ka shine ake kira alhiwala ko kuma ka ce alhawala kenan ya zamanto ko bashi ne ko wani haƙƙi ne kenan kama shi wanda yake da haƙƙi a kanka kenan kai masa gani cewa je ka wane ya baka in ya yarda ya amince ka faɗa ma wane gin to shi kenan kai ka kubuta shine kenan suke cewa tahawwulu haƙƙin min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaihi kenan juyawar haƙƙi daga wuyan shi wanda ya yi gani kenan zuwa wuyan shi wanda aka masa gani shi ne sai ce wabbaman wato da lamun cewa abbaman shi ne kenan lamunta shi ne ka ce abbaman ko kuma ka ce alkafala duka ita ce idan aka ce abbaman kenan shine iltizamu man yasihu tabarru'uhu dainan wajaba aw sayajibu ala ghairihi ma'a baqa'i ma wajaba aw sayajibu ala al-madmuni anhu fala yasqutu anhu bid-daman kenan yanzu misali duk mutumin da yake da hankali wanda yin tabarru'in shi da dukiyar shi yake halatta wanda zai iya dauka yayi kyauta ko yayi sadaka to sai ya lazumci abin da ya zama wajibi akan wani ko kuma abin da zai zama wajibi akan wani misali mutum ne zai maka aiki sai ya ce a inda wane ne ni ba na mushi ba sai ka ce a je ka ka mushi in bai biya ka ba ni zan biya ka kaga anan ka zamanto bamin anan kenan kai kalamunta in bai biya shi ba kenan kai za ka biya shi ko kuma kasancewar shi yana da haƙƙi ya ce a kawai shi haƙƙin shi za a bashi sai ka ce masa je ka ya ce maka ya ce gobe ka zo zan baka sai ka ce mashi kai yanzu i haƙuri je ka goben in ka zo in bai baka ba ni na baka kenan a nan gobe in ya zo in bai biya shi ba to kai za ka biya shi tunda kai kalamunci haka kenan shine ake kiran shi kafala kuma ana kiran shi zaman kenan lamunta kenan shi wanda ya lamunci abin ana kiran shi kafil ko ka ce masa bali kenan shi wanda ya lamunci cewa shi zai biya wannan haƙƙi kenan mutum ya lazumci wani haƙƙi da yake kan wani an gane ko kenan wanda kuma haƙƙin bai ya saraya kenan kasancewar in shi wanda ake bi in bai biya ba kenan kai kai aka sani dole kai za ka biya to shine anan kenan malam yayi babi shine babul hawalati wad daman baban da ke bayani wato game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na juye ko kace gani wad daman wato da lamunta shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madulul ganiyu zulmun wanzan Allah ya ce ta wurin bashi na wanda ke da wadata zalunci ma'ana me ake nihi da wadata a nan halin biya duk wanda ake bin sa bashi yana da halin biya yake biya to wannan zalunci ne ita wannan jumla tana da fuska biyu na cewa maɗulul ganiye hana ma mawadaci kenan haƙƙin shi saboda wadata cewa wane in nama ba shi mami zai yi tunda yana da wadata sau da yawa ai talaka zai yi haka ya rike ma mai hali kudin shi a saboda kasancewar ai wane yana da wadata ko kuma ya zamanto matsalul gani a nan shi wanda yake da halin biyan kuma alhali lokacin biya ya yi kuma ya ki biya to wannan zalunci shine ya ce matsalul gani ta wurin bashi na wanda ke da halin biya ya ƙi biya zalunci ne ko kuma taure ma wato mawadaci haƙƙinsa a ƙi bashi saboda ana ganin yana da wadata shi ma zalunci kenan a nan fuska biyu ne in ma ya kasance shi talaka ya rike haƙƙin mawadaci don saboda yana kallon mai wadata ne ya ki ba shi haƙƙin shi zalunci ne ko kuma shi wanda yake da halin biya ya ki biya bayan kuma lokacin biya ya yi shi ma zalunci ne shi ne ce maɗulul gani taurin bashin mawadaci me ake nihi da wadata kenan mai halin biya maza Allah ya ce zulmun zalunci ne sai ya ce wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in maza Allah ya ce in har aka ma ɗayan ku gani ala mali'in ga wanda yake mawadaci falyati ba yarda da gamin da aka masa misali idan kana bin mutum wani haƙƙinka sai ya ce wani da Allah ka yi haƙuri zan haɗa ka da wane shi ya biya ka to wannan da aka ce za a gama ka da shi ya biya ka in mawadaci ne to ka yadda an gane ko amma in yace zai hada ka da wani ka fahimci cewa wannan nan shi ma fa ba wani hali gare shi to a nan kana ji cewa kai baka yadda ba to amma in dai ka tabbata wanda za a maka gamin cewa ka je shi ya biya ka mawadaci ne waza Allah ya ce fale ba mutum ya yarda da wannan gani da aka masa amma fa ba akan wajibi ba a nan shiryaswa ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana amma ba dole ba ne ba cewa in dai an gama ka da mawadaci dole sai ka yarda in baka yarda ba ka yi laifi a in an ma gani da wanda yake mawadaci idan aka ce almali wanda yake kenan cikin yalwa wanda yake mawadaci maza Allah ya ce fale ba wato ya yarda da wannan gani da aka masa to anan kana bin shi wasu kudade sai ya ce in ka yarda ka amince zan hada ka da wane shi ya biya ka ka yarda ka amince aka je aka fada masa aka gama ka da shi in ya ki biyan ka ba maganar ka dawo kan na fari an gane ku in dai ya riga ya maka gami ka yarda da wannan gami to shi ya kubuta kenan kai shi wancan ka sani ba shi ba kenan in ma ya kama kenan can za ka kai shi wajen hukuma hukuma ita za ta tursasa wancan ya biya ka amma shi wannan ya riga ya kubuta tunda da yarda ka da amincewarka ya gama ka da shi to amma in ka fahimci cewa daman wata tsararra ce aka yi yaudara ce aka yi in aka gano akwai yaudara daman ba shi da wani haƙƙi ba shi da wata alaƙa tsakanin shi da wannan kin dan dai a yaudare ka ne to anan kuma ana iya dawowa a tursasa na harkon ya biya ka amma in dai aka tabbata babu wata yaudara to dole shi wannan na farkon ya kubuta kenan dole wancan shine zaka yi shine yace hadisi ne muttafaqun alai a wata riwaya ta al-Imam Ahmad shine yace wa man uhila maza Allah yace duk wanda aka masa gani aka masa juye aka ce ya je wane ya biya shi haƙƙin sa fal ya hatal maza Allah yace ya yadda da juyen da aka masa ko ka ce ya yadda da gamin da aka masa wannan hadisi kenan yana fa'idantar da mu taurin bashi haramun ne kuma hadisin yana fa'idantar da mu wajabcin biyan bashi ko da shi wanda yake bin ka bashin mawadaci ne sannan kuma an so in an ma gani kenan ka yadda da gamin da aka maka in shi wanda aka gama ka da shi mawadaci ne kenan akan mustahabi kamar yadda wato jumhurin malamai suka tafi akan haka amma tare da cewa su malaman zahiriya sun tafi akan cewa wajibi ne dole ne wai ka yarda da gamin da aka maka in dai mawadaci ne sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu duk wanda yake cikin mawuyacin hali wanda ba shi da halin biya to wannan ba za a neme shi ba da cewa ya biya sai an kai lokacin da Allah ya yalwata masa an gane ko lokacin da Allah ya yalwata masa ya samu halin biya in ya so ya biya lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك